السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha tara ga watan biyar haka ne ko? ishirin ko? ishirin ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar hudu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku alkhairin da yake cikin wannan ranar ko muna roƙon ana ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda jiya mun kwana a ƙarshen suratul hajj yau za mu tashi farkon suratul nur ɗin suratul mu'minun zuwa abinda Allah ya so Allah ya samu dace kamar yadda muka saba a farkon kowace sura mukan gabatar da muƙaddima na shiga surar wannan surar ma za mu fara da ambaton wasu mukaddimomi kafin mu ba abin da Allah ya so. Mukaddima na farko bayani akan sunan wannan sura da wani suna ake kiranta. Sunan da tafi shahara da shi shine suratul mu'minuna ko suratul mu'minina. kana ya ce suratul mu'minina ko suratul mu'minuna idan ka karanta ta bin rafi ka ce mu'minuna inda wawan shine alama na rafa a cikin jam'u mazakar sami kenan ya zama hikaya kake yi kana haka to sunan kana ya karanta shi da suratul mu'minina biljar ina aka yi la'akari da ida sai ya zama mu'minina mudafin ilaihi mashirurun alamatu jarihi aliya ko kuma mashirurun biliyayi da annabu jam'u mazakar salim inan kowanne kana ya karanta su da shi alamai suka ce dalilin da ya sa aka sanya mata suna na suratul mu'minuna ko suratul mu'minina shine abinda Imam Muslim ya rawaito shi daga Abdullah bin Sa'ib Allah ya fara masa yadda ya ce sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam subha bi Makkah wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yayi muna salla ta salla asubahi a garin Makkah fa qara'a suratul mu'minina sai ya karanta suratul mu'minina hatta idan ja'a dukkan Musa sai da ya zo ambaton kisa annabi Musa zuwa ƙarshen hadisi kenan wannan sura da nassin hadisi ingantacce sunanta suratul mu'minin duk da yake wasu malamai sun kina kiranta da suratu qad aflaha suratu qad aflaha haka wasu masu tafsiri suka ambaci sunanta Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Dalili da ya sa aka sanya mata suna suratul mu'minin saboda sifa ne daga cikin sifofin mu'minai sura take ambatawa. To sai zama surar surar gaba ɗaya an bata sunan mu'minai saboda tana yin bayanin sifofi na masu imani. Da lokacin da ka ji an ambaci waɗannan abubuwa, ka ji kana da su to rike da kyau. kana da sifa ta mu'mine in ka ji baka da su ka nemo su in kana da wasu baka da wasu to wanda baka da ka nemo wanda kai da su ka rike nan su ne wanda Allah ya rabautar da su duniya da lahira muqaddima na biyu surar tana da ayoyi 117 tana da kalma 1240 tana da harfa 4801 yana nuna wanda Allah ya faɗi ikon karanta suratul mu'minun yana samun lada 48 da lada 10 sannan wallahu yudha'ifu liman yasha ana linka lada ga wanda ya so dan kuna ya karanta sura ɗaya kai da mutum a lokaci guda amma ya fita lada idan niyyar ku ta bambanta ko niyyar ma ta zama ɗai sai Allah ya so ya ƙara mai kai kuma ya barka haka Allah ya za a yi da ya shi Allah ka samu da daga cikin wanda ake dindin kamala da su surar dai makiya ce da ijma'in malamai surar an sauka da ita ne a makka saboda abin da take karantarwa bayanin abubuwan da suke faruwa ne a garin makka sai mukaddima na hudu abinda surar take karantawa surar tana karantar da mu sifofin mu'minai da kuma abinda Allah ya tanaji ga mu'minai kamar yadda Allah ya kissa muna a cikin suratul ma'arij suratul ma'arij da zamu zo Allah ya ambaci sifofi daga cikin sifofin mu'minai da kuma abinda Allah ya musu tanaji a ranar lahira domin karanta wannan sura zamu tarar da ambaton sifofi daga cikin sifofin mu'minai sannan a cikin surar tana karantar da mu halin matakai na halittar mutum ɗan adam mutum ɗan adam yana da hali guda nawa guda bakwai da zai bi kafin ya zamo ya kai ƙarshe walƙada halaƙanar insana min sulalati min ɗin Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani cewa shi ne wanda ya halicci mutum ɗan adam daga ƙasa ثم جعلناه نطفة في قرار مكين كاجة ديكينا يا برو قسا نبيو يزما دغم مني ثم خلقنا النطفة علقة يقوم جني ثم فخلقنا العلقة مضغة يبر wannan hali فخلقنا المضغة عظاما انا نن فكسونا العظام لحما انا نن ثم انشأناه خلقا اخر shine Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan halaye su da za ta bayyana mana su dan mutun ya intibahin cewa shi ba komai ba ne ba kowa ba ne darajar ɗan adam shi ne ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala la aizza illa tazallul li azmati ba ɗaukaka sai dai yin kaskanci da girman Allah shi yake sa ka samu ɗaukaka amma wanda ya girman kai ma dokokin Allah zai wulakanta ne Allah ya raba mu da wulakanci sannan Allah madaukin sarki a cikin sura zai ambata mana kissar annabi Nuhu alaihi salam da sauran annabawa wa'inda ambaton su yazo cikin wannan sura dan mu ƙara samun wani alfanu a cikin ambaton su kan mu manta nayi muna bayani a baya hikimar da yasa Allah yake ambaton kissoshi ya maimaita su a su surori nace muna duk kissar da ta zo a wata sura in kaga an maimaita ta a wata sura to akwai wani sako da take son ta karantar a wurin ba haka kawai ake maimaita kissar annabi ya maimaito a wurare da dama ba na ka za mu ji maimaito na ambaton kissar nuhu da sauran annabawa a cikin wannan sura don mu tsinci abin da za mu tsinta na amfani allah maɗaukin sarki ya taimaka mana sannan daga cikin abinda sura take karantar da mu tana waskantar da manzanni cewa su ci halal su kuma da cin halas da aikata aiki na gari da kuma bayani akan hukumin mushrikai da matsayinsu da su da ma'abuta musulunci irin gaganiyar da ake yi da abin da ya kama da wannan sannan surar za ta karantar da mu ambaton wasu hujjoji dalilai da suke nuna ƙudurar Allah da kuma suke nuna cewa Allah shi kaɗai ne babu wani Allah sai shi. Da Allah ce, "Wahuwan labi an sha'alakon musamman wal absara wal afida, ƙalilan mata shuru." Allah ce shi ne wanda ya ƙego muku ya ƙaga muku shi da gani da tunani ma'ana ya ba ku zukata ma kaɗan ne kuka gode wa Allah ba wanda ya sai ba ka ji in Allah ya yi ka makahu ba wanda ya sai ba ka gani in Allah ya yi ka kurma ba wanda ya sai ba ka ji in Allah ya yi ka mara tunani ba wanda ya sai ba ka sani amma Allah ya ba ka su duka kyauta dan ka san lalle shi dai ya wannan ba a banza ba ne Allah ba mu ikon godewa a bisa ne mu da yawa to ina ganin sai mu ci gaba da karatun wannan sura zuwa inda Allah ya so bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ce qad aflahal mu'minuna haqiqa mu'minai sun rabauta malamai suka ce al-falahu huwa al-fawzu bil matlub al-akbar shine ka samu mafi girma abin da kake so babban abin da mu'mini yake so minana shine faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'u shine farahi to mu'mini Allah ya ce sun rabauta wutan nan ne da ke damun mutane Allah ya ce duk wanda aka kubutar da shi daga ita aka shigar da shi aljanna ya rabauta to mu'mini sun rabauta sun samu nisantuwa daga wannan Allah ka ƙara nisantar da mu. Abin tambaya, su wane ne mu'minai? Ko ba haka ba ne? Malama suka ce, Al-mu'minuna, humul ladina radu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah. Mu'minai su ne waɗanda suka yarda da cewa Allah shine Ubangiji, musulunci shine addini, manzo sallallahu alaihi wasallam shine manzo daga gurin Allah subhanahu wataala. kenan wanda yake da wannan yana da alamu na mummine sannan yana daga cikin arkanul iman da aka lissafa rukunai na imani ko an ka ce mummine shine wanda ya cika sawa'in nan rukunai shine an tumina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi ko da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wa liyomil akhiri da rana ta gashi wa an tumina bil qadar khairihi wa sharrihi masu wayannan su ne mu'mini kai imani da Allah kai imani da mala'iku gaskiya ne kai imani da littattafan da Allah ya saukar da annabawansa kai imani da manzannin Allah gabaki daya kai imani da ranan da za a yi hisabi kai imani da abin da ya shafi ka na alheri ko na shirri daga Allah waɗanda ke da wannan ko su ne mu'minai su ne mu'minai Allah ka samu daga cikin su alladhina hum su ne waɗanda fi salatihim khashi'una suke jin tsoro Allah a cikin sallarsu su ne waɗanda suke da khushu'i a cikin sallarsu Allah subhanahu wata'ala ya yaba mu'minai saboda mi saboda sun kasance suna jin tsoron Allah a yayin da suke yin sallarsu kamar yadda Allah ya yaba annabawansa haka ya yaba mu'minai da Allah ya ce su annabawa da ya tashi sifa ya ce innahum kanu yusariquna fil khairati wa yad'una na ragban wa rahaba wa kanu lana khashiina ko ba haka ne sun kasance suna gaugawa wajen aikata ayyuka na alkhairi suna roƙon mana suna bautar mu suna kwaɗayin ladan mu kuma suna tsoron azabin Allah ce sun kasance suna masu kushu'i a gare mu suna masu yin kushu'i a gare mu kamar yadda Allah ya yaba ahal wasu daga cikin ahlul kitab da yace wa in min ahlul kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilayka wa ma unzila ilayhim salati khashi'ina lillah ko su ga cikin alkitab wanda suke imani da Allah da kuma abin da aka saukar da shi zuwa gare ka da abin da aka saukar zuwa gare su suna mashi kaskanci ga Allah Allah ka samu dace eh wata rana kamar yadda Sufyan yake cewa Sufyan bin Sa'id al-Thawri yace sa'altu al-A'mash an al-khushu' nazo na tambaye imamu amash game da khushu'i menene khushu'i menene jin tsoron Allah fa qala li ya thauri yace ya kai thauri turidu an takuna imaman la ta'rifu al-khushu'a kai kana son ka zama limin baka ma san abin da ake ma khushu'i ba mana yaya khushu'in ka zai zama a cikin sallah ma'ana dai kenan ya kamata duk wanda yake zai yi jagoranci ya je a ilmance ya san ma'anar khushu'i da malamai sun tattaunawa sun yi bayani akan menene haƙiƙanin khushu'i a cikin sallah inda ita sallah alamomin da zaka gane mutane suna da khushu'i a cikin ta tun kafin fara sallah kana iya gane wane zai fi wane khushu'i a sallah wane zai fi wane khushu'i a cikin sallah Allah ya samu dace inda al-khushu' fi al-lugha shine al-khudu' kankan da kai zama kana kankan da kai ga Allah amma abinda ake ce ma khushu'i fi shar'i shine sukunul qalbi wa khibatil qalbi wa sukunul jawarih bayna yadayi Allah azza wa jalla ya zama zuciyarka da kuma tsarkake zuciya da kuma gabanka su samu tsayuwa a gaban Allah subhanahu wataala to shi ne abinda ake cima kushuri abinda ke sun kawo muna wasu kafin su fara sallah sukan yi cirin da da kagan su kasancewa suna samun kushuri a cikin sallah daga ciki akwai yin alwala kafin a kira sallah daga ciki akwai sauraron lada ne idan yana kiran sallah daga ciki akwai yin addu'ar da ake yi bayan an gama kiran sallah duk wannan shiri ne na samun kushuri a cikin sallah wani yanzu sai a kira salloli guda biyar a yini babu kiran sallah guda da ya bi ladani hankalin shi bai nan wani sai a kiran salloli guda biyar a yini babu kiran sallah da aka kare da ya yi ma annabi salati ya launa yi zo sallah ga kare ga sace eh wannan sa'id bin musayyab yake ba da labari yace shekara 40 yayi ladan bai taɓa kiran sallah yana waje ba shekara arba'in kafin a kira sallah kowace ce yana masallaci kenan shekarar shi arba'in sahun gaba yake sallah bai taɓa rasa sahun gaba ba nan ne nan da wuya a samu wanda ya wata biyu cin yana sallah sahun gaba in ba za a ma ya rasa wata sallah jami ko ba gaba shekara arba'in shi ne mutane suka tambaye suka ce to kai ranka yadda da alaga ba zama me yasa kike haka sai ce ai bawa na gari shi ne wanda yake ansa kiran mai gidansa kafin ya kira shi inda kai bawa ne na kwarai bai kamata sai an kira ka ba sannan ka zo yace kamar kana da mahaifa ne kana da halin yi musu duk abin da suke so to in kai da na kirki ne za ka yi saurin yi musu kafin su ce imana ko da yaushe kana bin bukatunsu kana kusa da su amma duk ɗan da sai iyaye sun kira muhammadu kana yana ka wallahi kun da ni ce muku ina zuwa akwai bambanci ko ba bambanci tukunan haka ake so bawa ya zama to wanda zai lizamci wannan shekara 40 dan girman Allah da sallar kar nashi ya zama daya komai ya tafarrugi ya ba da sallar to haka ake so duk da mu ko in ce mafi yawancin halaye wasu suna da damar da za su yi haka wasu ba su da damar da za su yi haka amma dai mu allakantar da zuciyarmu ga ubangijinmu mu'allakantar da cewa sallah tana da muhimmanci a rayuwarmu kan mu yi wasa da sallah mu ya zamto inda za mu samun natsuwa a sallah eh inda za mu inda za mu samun natsuwa ya zama cikin sallah ne ba wajen sallah ba Urwat bin Zubair Allah ya kara masa yadda tana rashin lahaya ya kama shi kafarsa har ya lalace sai ya kai sai an yanke kafa shi ne ana tunani ya za a yanke kafa don a rage masa raɗaɗɗin ciyo na sallah na ciyon kasan yanke kafa yadda yake ana ta kumbiya kumbiya a nemo kaza a nemo ka sai ca ba ni ne za ku yi ma aiki wasu ka ce eh ai ce to ga abu mai sauki in za ku yi ma aiki da kun ji na kabbara sallah to fito ku yi aiki lokacin nan ba zuciya ta duniya zuciya ta tana gurin Allah karshen ta za ku gama ban sani sai dai in na gama sallah in gami an kai haka ko an kai sai da ya kabbara Allah akbar aka zo aka yi aikin kafa aka kare ina ta sallah shi ku kula da su ba الذين هم في صلاتهم خاشعون Allah ya sa mu dace to kai ko bindiga an harba bayan ka in ba sa'a ba ai ana kare sallah ai ga wannan duk yana nuna wa'annan suna da alaka mai kyau da da ubangijin su mun gane ko akwai hikaya da ake kawo ta abin darda daga wannan hadisi malamai sun raunana shi amma irin wannan wurare aka ambace shi abdada ya zo yana sallah sai ana ta ihu ai ungo su abu da za ta kama a gane yana sallah sai ce kai ungo ku ta kama da wuta mai kula su da ya ta sallah shi da ya ta sallah sai da ya kare sai ce kai an zo ana gaya ma unguwarku ta kama da wata ce to ni me ya dame ni ai ni banda gida na ni da na gaya ma Allah ga abin da mazo Allah ya ce ai na yi ya za a yi gida na ya kama ce inda gidan kowa ba da dawa ya ce ai mazo Allah ya ce idan za ka hito ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sha Allah kana wala wa ma lam yasha lam yakun لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها ce wanda duk ya karanta wannan da sahi za a kare shi har faɗuwar rana wanda ya karanta wannan da dare za a ba shi kariya har lokacin da sahiya ta yi ya ce to ni da ni wannan ya za a gidana ya kwana aka zo aka duba a gidan kowa ya kone banda na shi ka cika shago da kaya tal ka ce Allah akwai abinci aibon kare ta kawo da wata hawa wani ba sa wani ma ai sai da shi wai gobe da kowa ba to Allah ya tsare mu su dai mu'minai allazina hum fi salatihim khashi'un sune masu khushu'i mana da khushu'i shine menene al-khudu' wal ikhbat shine kankan da kai gaban Allah da kuma tsarkake zuciya ya zama Allah ne kasa a gaban ka shi yasa malamai suka yi sabani yaya zai mutum zai samu ƙarin natsuwa in ya zo sallah lokacin da kai ka fara ka ce Allahu akbar ina ne zaka kalla dan ka ƙara samun natsuwa in ka kalle inda ba su jira kake ba sanin da aka samu sabani su malikiya suka ce a'a ka daidai bi gabas kawai don manzo ana cewa aka yi menene fa walli waje haka shatar al-masjid al-haram shidiba bangaren gabas ko ba haka bane ba a ce su cikin shi haka shi yasa suka samu sabani da sauran malamai wasu malamai suka ce da bin mawdu'u sujud suka ce in an ka yi mawdu'u sujud akwai inhina'i a ba su ko kuma akwai takaddufi wani ce Allahu akbar a ba son wannan ana son ya zama kana da kushu'i mai kyau tsayuwa mai kyau sannan suka ce sahabbai sukan ba da labarin daga cikin aikin da manzo Allah a cikin sallarsa muna da samun wani hadisi ko ba mu samu to ya aka yi suka gane yana yin wani abu inda haka suka yi eh suna ganewa da wannan na malikiya suka ce kawai ka dai sa khushuyi ka dibi gaban ka in za ka yi sallah amma kakkai sallah yan cikin kasuwa ina Allah ka bayyana a kai ka san dai baka da imani ko mutum na Allah aka bar shi na kallo duk wanda tabbiya na kallon ta Allah ai ana ruku yana yanka babu imani kenan duk inda za ka yi sallah kai kokari ka siffantu da siffar masu imani ya zama kana da khushuyi a cikin sallarka ka ara wa Allah zuciyanka lokacin da kake ibada gare shi wannan dai misali ne muke kawo akan khushu'i da muhimmancin khushu'i a sallah sifa ne na masu imani kamar yadda Allah ya ambata daga cikin sifar masu imani allazina hum 'anil lagwi mu'riduna sune wa'inda suke bijirewa abinda ya shafi alfasha kenan an gane ko allagwi shine albatil ko kuma wal half rantsuwa irin na ƙarya da sauransu duk harkoki na banna ba su ciki maganganu na banza ba su ciki yanzu da zaran aka ce ana dandali a unguwa da an ce ana neman wani wasu sun san da za a same shi za ce mun san da za a same wani kuma in ba sa abu da an sun za a same shi to ka zama ka samu shaida duk lokacin da akwai wani dandamali na alheri da an ce ana bi daka a ce in dai wani na to ku ce wuri kaza ba ana wazi ba yau to ya shina can ku taimaka kaza kuna samun shi ka samu shaida ta alheri ko ku samu ba sifa ce ta mu'minai amma wallahi duk lokacin da in aka ɗauko wani harkan badala sai an yi zaton kana can ko ba ka can wallahi baka da sifa ta masu imani idan kowa ya shiga tattayin shi walladina hum lizzakati fa'iluna sune waɗanda ke bayar da zakka a cikin dukiyoyinsu idan zakkarsu ta kai to a ba su ma'ana suna cirewa su ba waɗanda suke mabukata mun yi bayani akan zakka ko ba haka wani zakka akwai wanda Allah ya lissafa ya ce a basu duk wanda yake ciki to ya kamata a bashi zakka wanda bai ciki shi kuma kyauta ake masa kyauta an gane misali wanda kuma yake da dukiyar da ya kai zakka bai bayarwa ya ji tsoron Allah don kai ya jawo mutane matsala don manzo Allah yake cewa ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء لولا البهائم لم يمطروا yace duk mutanen da suka hana zakkar dukiyarsu dukiya ta kai zakka suka ki yadda Allah ya ce yace wallahi sai Allah ya hana musu kola da ruwa guda ne daga sama in ba dan dabbobi ba da waɗannan mutane ba a samu musu da ruwa ba ba mun muke fama da shi kenan ba yanzu sai ga ana ta fama abinci sai ya kai ruwa ya tsaya an rasa komi na ba komi ba ne illa cikinmu ne take muna da wa'inda ba sa hidda haƙƙin Allah ko wani wannan matsala ta faru wurare da dama abinci ya ɗago ruwa ya janye ku dibi kan ku al'ummar musulmai ku bayar da zakka rashin hana zakka ma'ana rashin ba da zakka ba sifa bace ta mu'mine sifa ta mu'mine suna ba da zakkar dukiyansu kun gane ko kuma masu imani suna dibar yadda Allah ya ce wajen fidda zakka kuduban nan da ni wannan sati an na yi bayani na ce sai ga mutum ya tashi ba da zakka sai shi ya yi yanka jika biyar jika biyu jika uku yana dangule yana ba mutane wannan to ba san hukuncin zakkarka ba amma dai ba haka shari'a ta ce ba ko kuma mutum yana zakka shi na dibin wa suke shiri da shi wa suke shiri da shi in yana da malami bai ba malam kyauta sai dai zakata ka sai dunkulo wani abu ya ce malam gashi ko ba haka wani ai tun wancan juma'a ne saburki nace ni ka wanda ya kara tun kalon da zakka in ka bula ki ɗan kuɗin ka na zakka je ka nemo su ka wasu ni ka yi min kyauta ka samu kuɗi masu kyau ka yi min kyauta amma wallahi ba ka ba da zakka ha to ko ba gaskiya ba ai zai ga mutum ya zo yana abin nan ya zo yana ustazu to ga dan wannan zakka ce ta mana ni na ga mu kowa sun nake in ka ji haushi ka hana min shi ko Allah ya ga farin ciki shi ba ni ma in ba wani ya ka take nan ma sai da kake ganin to ai malam wani ban ƙara ba shi zakka sai Allah ce to malam wani bana zai fara fara zakka Allah ka tausaya mana laka ka bayar da zakkar dukiya in Allah ya bore muku Allah ka samu daga cikin wanda za su rinka ba da zakkar dukiya su Allah ya ce gaba walladina hum li furujihim hafizuna su ne waɗanda suke kiyaye farjojinsa mana ba sa zina ba sa neman matan da ba nasu za da shi abubuwa biyu duk wanda ya lamunce min su to aljanna ta tabbata gare shi ciki da farji idan ba ka sa cikin ka haramu sannan ba ka neman matan da ba naka kun ga wannan allah shi ya mutum shi ya fi sanin mutum wani akwai imani akwai faɗin magana a baki akwai ƙoƙarin ibada amma bai tsallake hatsarin mata ba kuma sai aka fara da dukiya ta fi hatsari sai sa ce ko bayar da zakka wani shi abin da ya tsana ya hidda kuɗi daga jikin shi sai Allah ya ce akwai zahi duk da haka ɗau- daure ka ba su wannan matsala ta yi yawa wani shi harkar mata ba ta dame shi ba amma in ka ce kuɗi an ɗauko matsala shi sai Allah ya fara da zakka saboda haƙƙi ne na kuɗi ko ba haka bane sai aka dawo matsala ta biyu ta mata da manzo Allah ya ce da kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati a wani guri fa mata mata da da dukiya da da kuɗi to kenan muna da wannan fitintunu shi yasa sai Allah ya ce to masu kiyaye farjin su daga mata da ba nasu ba wannan wallahi abu kaɗan sai ka ga ya auka ma hatsari na alfasha kuma ba dan bai da imani ba kwanaki da ni wata nasiha akan aure sai na kawo ma mutane misalai na ce ayoyin haddin wanda ya yi zina a wani lokaci aka sabar da su ba a bani amsa ba. ba su da ake saukar da ƙur'ani ba ba a cikin sa ba aka saukar da su ba suwa aka fara yi ma haddin zina cikin sahabbai suwa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sahabbai ke wannan ya nuna Allah shi ne ya yi mutum don kana da imani kana ganin kayi karin sharrin mata akwai wasu ba su wuce nan ba kuma suna da imani kenan Allah da ya san mutum sai ya zama in kana cikin masu sha'awar mata yadda ba naka ba tuna wannan aya sai ta sa ka nisanci wannan ai so da yawa akan bar abu ba don ba a son shi ba akan bar abu don kwaɗayin rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah duk lokacin da Allah ya jarabe ka da son mata duk sanda mata suka shigo ranka sai ka tuna cewa na nemi matan da ba na ba ba sifa sai ta masu imani ba na hankula dan Allah sai Allah canza ma abin da yake wannan alheri Allah ya kare mu Allah ya ce illa ala azwajihim sai dai akan matayensu su kan in suna da mataye suka je suka biya bukatunsu da matayensu babu laifi aw ma malakat aymanu ko abunda damar su ta mallaka na bayi ko fa innahum to kamsu mazan da suka bai bukatun su ga bayin su mata ghayru malumina ba abin zargi bane kuma sai an ce illa ala azwajin sai akan matayen su to ya za mu yi in mutum mata guda ta ga ya za a ce shi yanzu inda aka siffanta mata da yawa ake kawo yanzu tun da kaga mutum da mata guda to Allah ya kore mai ya ƙara aure Allah ya daga cikin 'yan gidan yarin masu mata akwai mai mata guda kuma ba ka faɗi wanda yake cikin bauta bai gane 'yanci yana da daɗi sai da ya samu 'yanci a gaskiya ne duk wanda yake gane ayyana layan babbar suwanci tana da kirki tana da munafuka ba wai ina zagin mata kamar misali da ke kawowa sai ranar da ka samu abokiyar zama sai ya gane shi su wanci da ba su kaza ashe ana mamiji kaza da kaza da kaza duk ba ta yi wanda yana ya ma'a zike ka aure karamar yarinya shi ke nan kuma latija na ba ba ka ce kan banza ku ta kuwa nuri Allah ya ce famani bi tawawara a zalika duk wanda ya nemi sabanin wannan mana mazajen da suka nemi matayen da ba nasu ba ko bayan da ba nasu ba ulai ka humul adun la ce to wa'annan sune wa'inda suke tsallake doka na Allah ay mu'tadun al-halal ila al-haram wa'inna sune masu afkawa a cikin menene a cikin haram kullu da ayan nan da kyau famani bi tawawara a zalika wanda ya nemi wannan haka nan sai an ka ambaci maza ba ambaci mata ba fa ulaika humul aduna wa innan sune in ta'adda kenan ya nuna neman bayi mata ga maza ne ya halasta ba ga mata ba mace idan tana da bawa namiji to haramun ne ta neme shi an gane misali ko amma namiji in yana da baiwa mace halas ne ya neme ta shi sa Allah ya yi mana inkiya a nan don kan mata su shiga shubha ce to ai su ma Allah ya ce in kana da auma malakata aimanu shi sai Allah ce fa manifta rawala a zalika duk namijin da ya nemi wani abu ba wannan ba shi can da an ka ce auma malakata aimanu da maza ake ba da mata ba su mata ba sa baya halarta su nemi bayan da ba nasu mata su tsaya da mazajen su na aure an gane ko ulaika humul aduna wa inna sunni masu tsallake dokoki na Allah wallazina hum li amanatihim sune wa'inda game da amanonin su wa ahdihim da kuma alƙawuran da suka dauka tsakaninsu da mutane da kuma tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala ra'una suna tsare shi ma'ana suna kiyaye wannan alƙawari kula wallazina hum li amanatihim game da amanoninsu mu muna takaice amana wuri guda amana tana da yawa baki da Allah ya baka amana ce ka sa abin da zaka faɗi da shi ido da Allah ya baka amana ce ka sa abin da zaka kalla da su kunne da Allah ya baka amana ne ka san abin da zaka saurara da su harshe da Allah ya baka amana ne ka san abin da zaka fudi da shi gabanka duka amana ne sallah amana ce ka san yadda zaka yi ta yadda Allah ya ce azumi amana ne duk wani al'amarin da ya shafi haƙƙi ne na na Allah tsakanin amana ne sannan abin da ya shafi tsakaninka da mutane mutum ya amince ma ya baka kayan shi amana ne matarka da ta amince ka aure ta zama amana ne duk kowa ya kiyaye game da wannan amana wa'annan abubuwa in ka ji kana kiyayewa da su to kana daga ɗaya daga kana da sifofin masu imani amma in baka kiyaye wa'annan amanoni to kana daga cikin wa'anda imanin su bai kammala ba sai ka koma ka gyara kun gane ko sannan Allah ya ce wa ahlihim da alƙawuran su dan daga cikin sifar munafiki ma akwai saba alƙawari alƙawari daga cikin akwai idan hadasa ka zama ne magana ya karya to ana so kakkai alkawari ka samu kullum muna nasiha ga ahlus sunna kan mu yadda a rinka kira mu da wannan suna african time african time alkawarin yan afirka mana sun yi sun yi alkawari ba sa cikawa ƙur'ani kuma yana kiran a cika alkawari mu kuma muna alkawari muna saba wannan bai da kyau ya kamata idan ka san na ɗau alkawari ban cikawa kaka ɗauke shi yanzu in an ce ma akwai ɗaura aure a masallacin ahalar suna ƙarfe hudu da zo ƙarfe biyar ne don ƙarfe hudun ma wakilan amaryar ma ba su motso ba kuma ƙarfe hudu an ka ce yan ci ƙarfe takwas sai kun kai ƙarfe tara ko takwas da rai kaga wannan ba sifa bane na mumini dukkan wannan mu ɗabbaka wannan in ka san ba ka iya cika alƙawari kakka ɗauka wani kare yano za mu haɗu to ina sa ran mu haɗu daga takwas dai zuwa tara yaushe to kun dai sani wa ban da tabbacewa amma ka ce mai ƙarfe takwas ko takwas da rabi ka kai wannan bai da kyau الذين هم على صلواتهم يحافظون sune wa'inda suke kiyaye sallansu ma'ana suna tsare sallolinsu suna yin sallolinsu akan lokaci ba tare da tawaye lokaci na sallah ba Allah ya ce, Ula'ika, wa'innan masu wannan sifa, humulwari suna su ne wa'inda za su yi gado. Wani wuri Allah ce, Ula'ika fi jannatin mukramuna. Wa'innan suna cikin aljanna ana karrama su, Ula'ika su wa'innan humulwari suna su ne masu gado. Za su yi gadon aljanna. gidajen kafirai da suke cikin gidan aljanna Allah zai ba masu imani su. an gane ko Allah yake cewa allazina yarithuna alfirdausa sune wa'inda za su yi gadon aljanna firdausa hum su a cikin aljanna fiha khalidun suna madawama a ciki firdaus shine aljanna mafi daukaka daga cikin aljanna wanda Allah ya ce idan za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi menene firdausi in za ku roƙi Allah aljanna ku roƙi Allah aljanna firdausi amma in kuna da sifa ta mu'minai wani ta'addanci ne ma ya ce Allah ya bashi firdausi wallahi sai kai kwana biyu baka yi sallah ba ba duk wata amma an gane wani bai da amana an gane wani bai da alkawari an gane wani bai da gaskiya amma da an ce ba mu addini suke ce amin Allah ka ba mu firdausi da Allah da gaskiya kake kana son firdausi eh ai ko mace adda sunan firdausi in ka zama mutunan banza da wai ka same ta aure eh dan nan duniya ba ka taba ganin firdausi mutum ne mutum banza ya same ta kai dai kana da ɗan firdausi a duniya yanzu mutumin banza ka yadda ka bashi yan aure to kai ba a baka mace duniya matar duniya ma ba a yadda an baka ita aure ba da kuɗinka dan tana da suna firdausi sai na aljanna da akorul ini ka zama ɗan iska kuma ka ce Allah ya baka firdausi a ƴan mata aljanna na firdausi a haba ku kiyaye mana kina ya kamata mu sa alaka mai kyau tsakanin mu da Allah ita firdausi duk da an ce mu roƙe ta to ya zama musifantu da masu aiki irin na firdausi suwaye ga su Allah ya zana mana masu kula da sallah masu kula da amanar su masu kiyaye farjin su masu kaza masu kaza masu kaza in kana da waɗannan sifofi Allah ba mu firdausi sai ka tuna ina da kaza ina da kaza ina da kaza kana sa Allah sa mu dace sai Allah ya zo yana lissafa muna yanayin halittar mutum na adam Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana hakika mun halicci mutum ɗan adam shi ne annabi adam kenan min suladatin min ɗin da ƙasa wadda take mabambanci a wurare daban-daban thumma sannan Allah ya ce sa'an nan ja'alnahu nutfatan muka sanya shi ya zamo digon maniyi fi ƙararin makin a wurin zama mai ƙarfi mana a cikin mahaifa da kuwa wuri ne wanda yake da ƙarfi baya fashewa sai ga mace da ciki ɗa biyu mace ɗa uku ma kuma cikin mahaifa ba ta tsage saboda Allah ya gyara ta tana da ƙarfi thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan alati sannan muka mayar da digon maniyin nan ya koma gudan jini خلقنا بمعنى حولنا muka muscanza shi kuma khalaqna nutfata alaka ay hawalna muka canza wannan dubon mani ya zama gudan jini fa khalaqna alaqata mutqatan muka canza gudan jinin ya zama gudan tsoka fa khalaqna alaqata mutqatan haka ne ko muka fa khalaqna mutqata izaman muka canza tsoka ya zama ƙashi ya shiga a cikinsa yana nan ƙashin shi baka sauna da izama lahman sai muka lullube ƙashi da nama ɗin ma'an sha'ana halkan akhar sa'annan muka sanya shi ya zama wani halitta na daban ma'ana da an na fi hiroh muka busa masarai fata barakallahu albarkatun allah subhanahu wata'ala sun ɗaukaka ahsanul khaliqina mafi kyautata halitta ga halitta ma'ana wanda ya fi masu yin halitta kyautata halitta gane ko fatabarakallahu albarkatun Allah sun daukaka ahsanul khaliqina wanda ya fi masu halitta kyawun halitta wanda ya fi kowa yayin halitta dan akwai masu yin halitta Qur'ani ya bayyana mana fa innahu yakhluqu min at-tayn ka hayati at-tayn da yake ba labari game da annabi Isa shi ma yana yin halitta ko ba haka bane amma ba irin ta Allah wani ya kera kaza eh amma ba irin halitta ta Allah Allah shi ke da halitta mashi kyau thumma innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku dai mutane ɗan adam bayan Allah ya muku wannan halitta in ya raya ku yi rayuwa a duniya ko mi taddade lamayituna za ku mutu ko ma Allah ta rana za ku koma ga Allah. Summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sa'annan ku dai ranar alkiyama za a tashe ku ku koma ga Allah subhanahu wata'ala. Walaqad khalaqna fawqakum alati haqiqa mun yi halitta saman ma'ana kai gare ku sab'a qara'ik ma'ana sammai bakwai ba'daha fawqa ba'din sashen shi yana saman sashi wa ma kunna anil khalqi ghafilin Allah ce ba mu kasance muna zamo gafalallu ba game da halitta abinda ake nuhi anan wa ma kunna anil khalqi ghafilina ba mu kasance mun zamo raukanannu game da halittu ba ma'ana ba ma barin mutane babu umarni babu hannu ma'ana mu mun yi ku kuma bai yiwa ku ce mu bar ku ku zauna ku yi abin da kuke so ba za mu ce ku kaza ku bar kaza ba Allah ce a da muka yi halittu domin sa tsari za mu ce ai kaza a bar kaza ai kaza a bar kaza Allah madaukin sarki ya samu dace yanzu za mu karanta ayoyin da suke nuna muna kudura da iyawa na Allah game da abubuwan da suke tabbatar da cewa shi kaɗai ne Allah subhanahu wata'ala sai cancanta abota masa sai kamata haɗa shi da wani ba ya kamata in mun fara wannan shahi mu kai ƙarshen shi kuma lokacin da ya rage mana ba zai ba mu kai ƙarshen shahin ba inda dai mun samu mun yi shimfiɗa a wannan surar ina ganin anan za mu kwana sai in Allah ya mu wani lokaci insha Allah ina ganin yau ne ranar da za mu je hutu ko to Allah ya taimaka mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba muna ayyukan da muka yi na alkhairi kurakuran da muka yi muna roƙon Allah ya fi mana wanda muka faɗi daidai muna roƙon Allah ya ba mutane ikon amfanuwa da shi ya ba su ikon cin moriyar abin duniya da lahira Allah muna roƙon usuwana wata'ala ka ƙara mana ƙarfin gwiwa don mu samu nima addinin ka hidima ya Allah suwana wata'ala Allah muna tawassuli da wannan aiki alheri da muka yi wannan hidima da muka yi ma littafin ka Allah muna tawassuli da wannan aiki ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana damuwan mu Allah damuwan kowa ka sani Allah ka yaye masa bukatun kowa ka sani Allah ka biya san masa masu lafiya cikin mu Allah ka kara musu lafiya marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya in kasuwan mu Allah ka sa albarka a cikin kasuwancin su ya Allah mahaifan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafi musu kurakuran su Allah ka ba su aljanna mahaifanmu da suke raye da mu da su duka Allah kai mana cikawa da imani Allah ka kyautata ƙarshenmu Allah ka gyara halayenmu ƴaƴanmu Allah ka shirye mana da su ka gyara mana halayensu Allah ka kare mana su daga shirin shaitan ya Allah muna roƙonka ka zaunar da ƙasar mu lafiya da sauran ƙasashen musulmi baki daya shugabanninmu Allah ka ba su tawfiki Allah ka ba su dacewa Allah ka ba su dacewa da abin da yake daidai Allah ka sawaffaqar da su Allah ka taimake su Allah ka taimaka musu ya Allah Allah wa'annan da suke kokarin kawo ci gaban kasan da sauran kasashen musulmai Allah ka taimaka musu Allah ka kare su wa'anda suke sharri da kuma kawo sharri a kasashen musulmai musamman kasan mu ta Niger Allah ka mai da shirin su akan su Allah ka kaba su nasara akan mu Allah ka kaba su nasara akan mu ya Allah jami'an tsaron mu muna roƙonka Allah ka taimaka musu Allah ka kare su daga makiyan su Allah ka kare su daga makiyan su Allah ka ba su nasara akan makiyan su Allah ka ba su nasara akan makiyan su wanda yake kokarin kulla musu shari Allah ka mai da shirin shi akan sa Allah mayagun daga cikin su lalatattun cikin su in masu shiriwa ne Allah shirye su ba masu shiriwa bane Allah kai musu abin da ya dace da su ya Allah ma'aikatan mu gabaki dai muna roƙon ka sabki ka ba su ikon sabki na wanda yake akan su Allah ka ba su ikon sabki na wanda yake akan su ina magabatan mu ka ba su ikon su yi mana adalci ya Allah in ba su yi mana adalci ba Allah ka ba mu ikon yi hakuri Allah ka ba mu ikon yi hakuri ya Allah Allah muna roƙon ka wa'inda suke neman aikin yi Allah ka ba su aiki mai albarka Allah ka ba su aiki mai albarka ya Allah wa'inda suke da bukatan aure ka ba su mataye na gari Allah ka ba su mataye na gari Allah ka yassire musu abin da za su yi aure da shi ya Allah muna roƙon ka masu aure Allah ka tsare musu auren su Allah ka tsare musu auren su masu mataye daidai Allah ka ba su ikon ƙara aure ya Allah masu mata biyu Allah ka ba su ikon ƙarawa masu uku Allah ka ba su ikon ƙarawa masu hudu Allah ka ba su iko rikewa ya Allah yadda ka faranta zukatan mu muka yi murmushi a gaban ka nan muna addu'a Allah ka faranta ran mu a cikin gidan aljanna gaba ɗaya ya Allah wanda muka ambata da wanda mu ambata ba ka sani Allah ka ga mu ko bukatun sana alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk